رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أوتى من كافر إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه أين وقفنا؟
وفي سنية
آه وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما تردد هكذا نعم
muna babin hajji ko mun gama da arkan mun shiga sunnoni na kowane rukuni daga cikin arkan ɗin ina jin mun karanta sunnoni na harama muna cikin sunnoni na tawafi haka ne wafi sunniyati rakatai tawafi wa wujubi ma taraddudun yace an yi taraddud fi sunniyati rakatai tawafi cikin kasancewar raka'a biyu na tawafi bayan mutum yayi tawafi raka'a biyun da zai yin wayannan raka'o'in sunna ne wa wujubihima da kuma wajibcin su cewa ko wajibi ne an yi taraddud kaga dama yake taraddud mutaakhirin ne suke yi da adam nasir mutaqaddimin ba to mutaakhirin din sun yi taraddud yadda kuma taraddud din ya kasance kauli ya kai uku kauli na farko suka ce rakatai tawafi sunna ne alal itlaq ko tawafin rukuni ne ko tawafin wajibi ne ko tawafin nafila ne in je mutum ya yi tawafi ya yi wannan rakatai tawaf ɗin sunna ne wasu kuma suka ce a'a in je mutum ya yi tawafi ya yi rakatai tawaf wajibi ne wasu kuma suka ce a'a akwai bambanci ana lura da ainihin tawafin idan tawafin rukuni ne kamar tawaful ifada ko tawaful umra ko kuma tawafin wajibi ne kamar tawaful qudum haka ko tawaful wada sai mu ce to wannan idan mutum yayi yayi so yayi raka biyu na nafila bayan tawafi wannan wajibi ne tunda shi tawafin wajibi ne ko rukuni ne amma idan tawafin nafila ne wannan rakatai tawafin shi ma mandub ne kawai ya danganta da ainihin karfin tawafin ne to shine taraddudin da mutaakirin suka yi to ba shi nan dai sai ka binciko su ya mutu asiri ba ba a cikin a cikin wani littafi ne ko a kawaidi an sai idi bin musayyab sai yace me akhirin mutaqaddimin to kaga ruwa zai iya yiwa wanda suka ba bayan su ne mutakirin tunda an ce shi asirul mutaqaddimin shi din mutaqaddi amma asiruhu yawwa saboda haka istilahi ne sai ka binciki istilahin ka duba
ya riga imamu na malik masu wa shi Shiwa.
shi sai dubin musayi to imam malik muta aha wai dai duk ina lura da ainihin istilahi ne yawwa an aka ce mutaqaddimin ko mutaakhirin a wajen suwa yawwa su wa'annan din waye mutaqaddim a wajen su waye mutaakhir yawwa shi ne aha wa nudiba kuma an so rakatar dawafi ɗin a cikinsu kal ihrami kamar rakatai ihram idan mutum ya zo zai ɗauki harama ai an yi umarni ya yi nafila raka biyu kan ya ɗauki harama kamar yadda in ya gama dawafi zai yi nafila raka biyu ko to a raka biyu na ɗaukan haraman da raka biyu na ainihin dawafi ɗin duka an so in mutum zai yi karatu a cikinsu bayan ya gama fatiha a raka na farko بالكافرون يكرنت سورة الكافرين والإخلاص أركا نبيكم يكرنت سورة الإخلاص يكرنت قليا دا قل هو ركا فرقو قليا ركا نبي يكرنت قل هو wannan shi ma mustahabi ne mai zaman kanshi na karatun da mutum zai karanta a cikin wannan ainihin nafila na raka biyu na dawafi wannan fa yana irgo mana mandubat ne na ainihin rakatar tsawaf wabil makami hakanan kuma mustahabi ne ya yi rakatar tsawaf ɗin a makamu ibrahim ya zo bayan makamin Ibrahim ya tsaya yayi rakatar dawaf in yayi hakan yayi wani sabon mustahabi duk inda kai raka biyu na dawafi a cikin filin harami yayi amma kuma ka zo wajen makamin Ibrahim kayi in kayi haka ka samu wani sabon mustahabi wa du'a'un bil multazam kuma ana so mutum yayi addu'a a multazam akwai guri da ake cewa multazam kasan shi cikin masallacin harami musamman ma cikin matsaf saboda darajar gurin kowane guri yana da suna kowane kusurwa yana da suna kowane fuska yana da suna yanzu misali a jikin ƙaba kawai sai a gaya ma suna suna suna suna ya kai kamar biyar shida kaga akwai hajarul aswad akwai rukunin yaman akwai rukunin shami akwai rukunin garbi akwai hijir isma'il akwai mizaf akwai multazam akwai maqam ibrahim to haka dai ko ina zaka samu yana da suna to idan mutum ya gama dawafi tsaf ya zo ya raka ta dawaf ana so ya zo daidai gurin da ake cewa multazam sai ya tsaya a wannan gurin yayi addu'a saboda guri ne da ake amsa addu'a shi multazam malamai sun yi ainihin akwal akan multazam amma mu imam malik ya ce multazam shine tsakanin maqam wal hijr daga maqami ibrahim zuwa ah, zuwa zuwa hajarul aswad wannan rukunin a wannan tsakanin shine multazam wasu kuma suka ce a tsakanin hajarul aswad da albab ga kofan ɗakin ƙaba ga rukunin hajarul aswad a tsakanin nan wannan gurin shine multazam ala ayi halin je mutum ya tsaya a wannan gurin ya yi addu'a mustahabi ne mutum ya yi addu'a a wannan multazam ɗin shi yasa ma za ga mutane suna shimfiɗa jikinsu a jikin ɗakin ƙaba daidai wannan gurin ko yaushe za ka samu gurin baya rabo da mutane har layi layi ake bi in mutum ya yi ya yi addu'a ya addu'a ya kauce wani ma ya shiga to ana so mutum ya yi addu'a wannan gurin wastilamul hajari kuma ana so mutum ya sumbanci hajarul aswad wal yamani da kuma rukunul yamani ba'adal awwal bayan na farkon in ba manta ba mun ce mutum in zai fara dawafi ya zo hajarul aswad in zai yi ya sumbance shi in ba zai ya daura hannun shi ya daura a baki in ya gagaran yana da kwagiri ya daura kwagirin ya daura in ya gagara ya zo daidai gurin ya kabbara sannan ya fara dawafi ba to wannan na farkon sunna ne amma bayan wannan in ka kewayo duk lokacin da ka zo kan shi ka sumbance shi mustahabi ne haka rukunin yamani duk lokacin da ka zo kan shi ka taba shi ka shafa shi mustahabi ne shine istilamul hajari wal yamani badal awwali bayan na farkon na farkon sunna ne amma in ya gama da na farkon sauran kewayo shidan da zai yi kowanne ya zo kan wannan sumbanta ya je kan wancan shafa shi mustabi waqti sarun ala talbiyati rasul sallallahu alaihi wa sallam hakanan mustahabi ne idan mutum zai talbiya ya taƙaitu a talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talbiya kala kala ne Abdullahi ibn Umar yana da talbiya wanda yayi wasu kare kare a ciki da sauran da talbiyoyi kala kala to shi talbiya din in zaka yi ka taƙaitu akan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kar ka tsara kar ka rage to yin haka din mustahabi wa dukulu makkata naharan haka nan mustahabi ne mutum ya shiga makka da rana kar ya shiga makka da daddare misali kun zo mashigan garin makka ku tsaya a bakin garin kar ku shiga garin sai ainihin gari ya waye rana ta hudo saboda kaga ba za ka samu ba za ka samu matsala wajen ainihin yin nafilan dawafi ba tunda yanzu misali idan ka shigo da daddare mai yiwa ka yi dawafin kana gama dawafi an yi sallan asuba dab da hudowar rana kaga lokaci ne da aka haramta yin nafila kaga ka shiga jagwal wasu za su ce ma rakatar da za tu sabab ne saboda ko an hana sai ka yi wasu za su ce tun da lokaci an hana nafila kar ka yi to kaga ka guji wannan in ka shigo garin lokacin da gari ya waye kaga har za ka gama dawafinka baka je lokacin da za a kuntata lokaci a ce makaruni ne nafila ko kuma ainihin haramun ne ba saboda haka ana so mutum ya shigo garin makka bayan rana ta hudu walbaiti haka ne? ana so mutum ya shigo ɗakin ƙaba ɗin min kada'in ko? ya shigo min kada'in hakanan ya shigo min kada'in ta hanyar da ake cewa hanyar kada sunan hanya ne limadaniyin ga mutumin da ya fito daga garin Madina mutumin da ya fito daga garin Madina zai zo Makka to ana so ya biyo ta hanyar kada ana ce masa kada ustaniya hanya ne wanda in ka biyo kaddara da za a yaye ma hijabi za ka fuskanci ainihin fuskan ɗakin ƙaba ɗin daidai wajen babin nan shi zai fuskanto ka har ka shigo to inda garin madina kake ana so ka shigo ta nan saboda bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta nan ya shigo shi yasa yake li madaniya wal masjidi kuma ana son shigowa masallaci wannan shigowa garin kenan ka shigo ta hanyar da ake cewa kada usaniya sannan in ka zo masallaci masallaci yana da kofofi da yawa dama na sai yana da kofa wajen casa'in da wani abu yanzu kuma an ce an kakkara to amma akwai kofan da ake cewa babu bani shaiba wanda yanzu ana ce mishi babu salam to idan ka zo ana so ka kewaya ka shigo masallacin ta babu salam ta babu bani shaiba wannan ainihin kofar saboda shi wannan kofar kana shigowa dare zai kai ka matsaf ne za ka gan shi kana keto za ka zo ta wajen da ake ainihin safa da marwa in ka keta kawai kana shiga da red zai kai ka daidai inda za ka je ka sumbanci hajar aswad ka fara dawafi saboda haka ana so mutum ya shigo ta wannan kofa wannan fadin ba zama kenan tunda mustahabi ne dalilin mustahabi ba za ka cutar da yan uwanka ba inda zama dole ka bar wa'annan ainihin mustahaba wa kurujuhu min kudan haka nan idan mutum ya gama komai da komai a garin makka zai bar garin ana so ya fita min kudan ta hanyar da ake cewa kudan sunan hanya ne kamar yanzu misali a ce duk mutumin da zai zo garin maiduguri in ya gama aini in zai shigo garin ya shigo ta hanyar bama idan ya je ya gama idan zai bar garin ya fito ta hanyar tashan baga misali kaga duk hanyar shigowa ne hanyar fita ne kuma malamai suka ce abin da ya sa akwai hikima a cikin idan mutum zai shigo ya shigo ta kada an saniya in zai fita ya fita ta kudan kaga kada bilfatihi wal maddi ka fata ko sannan da'u akwai madda kaga kenan ka fito kana fatan kamar yadda ka shigo ta hanyar fatayi wannan fatahan ya zama ma an fataha ma rahama kuma rahaman nan fatahan ya zama mamduda ila ma la nihayata lahu sannan idan ka gama aka ce ka fito ta ku dan kaga ku bibbanmi ka tattara ramin da ka samu din da alherin ka rike sannan dan kai ta basirin ainihin amal ɗinka kar kai wasu burace burace wannan abin da ka samu din ka yadda shine rabanka yawwa wasu suka ce hikiman da yasa aka ce ka shigo ta kada'in ka fita ta kudan kenan wa ruku'uhu litsawafi bada magribi qabla tanaffuli shi ma wannan mustahabi ne ana so mutum yayi raka'atan tsawafi raka biyu na tsawafi din nan litsawafi na tsawafi ba'da magribi bayan an yi sallar magruba mubashar qabla tanaffuli kafin yayi nafila yanzu misali a ka'idar mu na malikiya idan mutum ya je yayi tsawafi bayan la'asar bayan la'asar yin nafila makaruhi ne balle in ya je lokacin da rana za ta faɗi haramun ne ba to ba zai wannan nafilan dawafi ba zai rakatar dawafi a wannan lokacin ba dole zai jinkirta sai bayan rana ta faɗi an yi sallan magaruba to mustahabin shine idan ka gama dawafi ka jira idan rana ta faɗi ana yin sallan magaruba kafin ka yi nafilan bayan magaruba ka yi nafilan ka na dawafi don kai haka ka aikata mustahabi mun gane wabil masjidi kuma mustahabi ne mutum ya yi rakatar dawafi din a cikin masallaci idan ka gama dawafi ka yi ƙoƙari kar ka fita a masallacin ka yi rakatar dawafi a cikin masallaci in ka yi a wani waje ma ba masallaci ba yayi amma kuma yin shi a cikin masallacin mustahabi ne wa ramalu muhrimin min kattan'in hakanan da sassarfa na wanda ya harama min ka tan'imi daga kaman gurin da ake cewa tan'im in ban manta ba mun ce mutumin da ya ɗauko umra daga miƙaci ko mutumin da ya zo zai haji ifradi daga miƙaci mun ce in ya shigo lokacin da zai dawaful qudum ko dawaful umra wannan uku na farkon sunna ne yayi sassarfa ba musabi ba can sunna ne yayi sassarfa sassarfa shine mutumin da zai rika tafiya bai kai sauri ba kuma ya wuce tafiya a hankali a wannan uku na farkon wannan wanda ya dauko harama a miƙati kenan amma mutumin da ya fita ya ɗauko harama a tan'in ko a jirana misali mutumin da yake cikin garin makka idan zai yi umra ko zai yi kirani ai muka ce dole ya fita tan'im ko ya fita jirana ko ya fita wani waje dai na hilli wajen gari ya ɗauko harama sannan ya shigo cikin garin to mutumin da ya yi haka kaga shi ba a faƙi ba ne ba a miƙaci ya ɗauko harama ba yana garin ne ya fita hilli ya dauko harama ya shigo to shi din idan ya zo mustahabi ne in ya zo dawafin shi uku na farko ya yi sassarfa kaga shi wancan muka ce sunna ne wannan shi kuma mustahabi ne shine bambanci yace muhrimin min kaddan imi wanda ya dauki harama daga kaman tan'im in ya shigo yayi wannan sassarfa din yayi ramal din mustahabi ne au bil ibafati au bil ifadati limurahiqin ko kuma mutumin da yazo zai dawa ful ifada mustahabi ne yayi sassarfa yayi wannan ramal din amma limurahiqin ga wanda ya gwamutsi tsayuwan arfa misali mutum ne ya zo garin makka ranan tara ga wata Allah bai kawo shi garin ba sai ranar tara ga wata kuma da ya buga lissafi in ya ce zai je dawaful qudum sannan ya tafi arfa tsayuwan arfa zai bar shi ai muka ce tunda lokaci ya kure ya bar dawaful qudum din ma zai je ya samu tsayuwan arfa ko to kaga shi bai samu dawaful qudum ba to yanzu idan ya je yayi tsayuwan arfa kaga shine murahi ma'ana wanda lokaci ya kure mar ya kusa har aka yafe mar qudum to yanzu idan ya je ya dawa fulkuya idan ya je ya tsayuwan arfa kaga ai in an kewo zai zo ya dawa ful ifada ko to yanzu in ya zo dawa ful ifada din mustahabi ne yayi wannan sassafa tunda bai samu yayi dawa ful kudum ba balle a ce yayi a wancan dawa ful kudum din yawwa sannan kuma anan da yace li murahib idan mutum ba murahib bane ko da gangan yake zuwa dawa ful dawa ful kudum ko kuma shi bai ma san ana yin dawaful kudum din bane ko kuma ya zo dawaful kudum din amma dawaful kudum din bai yi wannan sassarfan ba to yanzu ya zo dawaful ifada ba a ce ba kawai iya murahi wanda lokaci ya kure mar bai samu yayi kudum ba shine kada ya aka ce yayi shi a ainihin dawaful ifada shi ma kuma yi din mustahabi ne mu fahimta shi yasa yake yi murahi ga wanda ya gwamutsi tsayuwan arfa la tadawwu'in amma ba a ce mutum ya yi sassarfa a ɗawafi na taɗawu'i ba kamar ɗawafin da mutum bayan ko an gama aikin haji ko kafin a fita haji ba akwai mutum yana da damar je ɗawafi ba to duk ɗawafin da zai wannan ba a ce wannan sassarfan ba kawai ya yi ɗawafin shi normal kamar yadda ainihin ake yin ɗawafi wa wada'in haka nan ba a ce ya yi a ɗawaful wada ba ɗawaful wada shi ma ba a sassarfa iya sassarfa a guri ukun nan ne kawai in ma ɗawaful ƙudum wa in ma ɗawaful umra wayin ma dawabul ifada lil murahid sune kawai ake wannan sassafa din wa kasratu shurbi ma'i zamzama haka nan musabi ne mutum ya yawaita shan ruwan zamzam sun da ruwa ne wanda in ya bar garin ba zai samu a garin su ba kuma shi ruwan zamzam yana da kususiya kala kala yana da kususiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ma'u zamzama lima shuriba lahu ko ruwan zamzam ya danganta da abin da mutum yayi niyya ya sha gare shi in ka sha dan waraka zaka warke in ka sha dan ka samu ilimi zaka samu in ka sha dan Allah ya gafarta ma zai gafarta duk abin da ka sha ruwan zamzam dan shi zaka samu wannan abin kamar yadda hadisi ya tabbatar shi yasa ma in ka zo shan ruwan zamzam ana so ka tsaya kai addu'a na alkhairai na duniya da lahira sannan ka sha tunda shi asalin ruwan zamzam ma Allah ya fidda shi ga Sayyidina Ismail da gyatumarsa ne a wannan lokacin a matsayin abinci da ruwa shi suke sha su wadata ga abinci shi suke sha su wadata ga ruwa kuma har yanzu ruwan zamzam ta kurewa mutum in je yana shan zamzam ba zai tagayyar ba zai iya tsaya mar a matsayin abinci a matsayin ruwa saboda haka mutum ya yawaita ainihin shan ruwan zamzam duk da ko yanzu ma zaka ji malamai suna faɗin kutusiyan shi na taɓa jin shi a tafsiri yana bayani yace akwai wata mata wani ciwo ya same ta aka fidda ita waje kasashen turai likitoci suka tabbatar mata da cewa wannan ciwon sai dai ta yi haƙuri ba na warkewa ba an gama iya bincike shikenan sai ya ce tabo sai ya ba ta shawara kan cewa kawai yanzu abin da za a yi ki koma harami kawai ta nemi izinin mijinta to da ba ta da lafiya za ta koma ta je ta zama eh, hidima a harami har Allah ya karbe ta yi mata izini sai ta je harami ta zauna kawai tana ainihin ibadanta tana hidima a irin matan harami ana nan ana nan ana nan kawai sai ta fara kiba tana yin kyau tana yin kiba ta daina jin duk wani ciwo a jikinta gaba daya shikenan ta daina jin komai ƙarshe aka mayar da ita asibitin da aka auna babu wannan ciwon kwata-kwata ya warke babu kawai likitan ya auna ta warke shine likitan ya ce ba ita bace ya gama iya binciken shi ya wunta jininta waye gaba ɗaya ita ce yayi wa mai gidan shi ina jin ko a cana yace ne ya marwaya cewa ni ba ga binciken da ya nuna ga abin da ya nuna kuma yanzu ga matar ne ita ce ta zo shi mai gidan yace bai yarda ba ɗauko kota aka ɗauke ta aka kai ta aka ɗauko takardunta na farko aka gama bincike gaba ɗaya ita ce da fari ilimi ya nuna ba za ta rayu ba yanzu kuma ya nuna babu ma ciwon shi ne suke tambayanta dan Allah wani magani ta samu ta ce ita tun da aka ce mata wa mutuwa za ta yi ta daina magani ta yi ta dai ta san tana harami kullum tana wanka da ruwan zanzan tana shan ruwan zanzan ka gani to shi ne ya zama mata ainihin magani saboda haka ma'u zanzan bi ma shuru ba
karwa kalla wanda suna kawo mana a nan Eh.
irin waɗin eh wanda suna kawo mana mai duri a nan eh in ma haka da ake a in dai shi din ne aka ɗebo in dai shi din ne da gaskiya aka ɗauko yana da wannan kusurciyar har yanzu ma za mu karanta baka je ce wa naqluhu ba ya ce mustahabi ne mutum ya je ya yi aikin haji ya ɗebo ruwan zamzam ɗin ya kawo garin su saboda tabaruk saboda waɗanda ainihin zai kawo ko ba su je ba su ma su samu su sha ni na san akwai matar da lokacin mun je aikin haji kawai na ji abokan tafiya suna ce aiwa hajiya guzuri ba aiwa hajiya guzuri kowa ne buta ita ba ta son komai sai ruwan zamzam saboda tana da ciwon da in dai tana shan ruwan zamzam lafiya amma dinnan da zamzam din ta ya kare ba shikenan ba lafiya saboda haka ita kowa ya je za ta ce ka kawo min zamzam kawai ba ta son komai sai zamzam ka gani Ta je ta zauna saboda haka sama.
eh ta je ta zauna can mu ita ma.
ba zaman can nan kuma aiki to shine ya ce wa naqluhu haka nan ana so a ciratar da ruwan zamzam din a can in ka je ka gama aiki ka ɗebo ka zo da shi garinku kai ma zai ma amfani kuma za ka amfanar da 'yan uwa da wannan ruwan to wannan sulloni na ɗawafi kenan wani sa'ayi haka nan mustahabi ne ga sa'ayi shuruɗu salati sharɗan sallah in ba mu manta ba mun ce sharɗan sallah wajibi ne a ɗawafi ko idan mutum ya zo ɗawafi dole ne sai yana da ainihin tsarki na hadas yana da tsarki na khabas sannan kuma yana da saturul aura to wayannan abubuwan mustahabi ne a mai sa'ayi ma'anar mustahabi shine idan mutum ya je ya yi dawafi ba shine zai je ya sa'i ba in je ya yi dawafin shi lafiya da alwalan shi bai karye ba sai da ya gama dawafi ya yi rakatar dawafi lafiya ya shiga matsa zai zai yi sa'ayi ko yana cikin sa'ayin ko kan ya fara ko yana cikin yi sai alwalan shi ya karye to yanzu ba lalle ne sai ya ji ya sake alwala ba zai iya ci gaba da ainihin sa'ayin shi ba alwala haka nan yana cikin yi kawai sai haramin shi ya faɗi ya yi tsirara kawai ya ɗau haramin shi ya ƙara kifawa ya ci gaba ka gani haka nan ko jaraba ce ta same shi ba dole ne sai ya je yayi wanka ba zai iya dawafin shi a haka nan kuma dawafin shi yaki sai dai mustahabi ne shi ma dawafin yayi shi da alwala da ainihin sutur shi al'aura din da kuma babu najasa a jikin shi Eh? a ba dawafi ba sa'ayi nake nufi sa'ayi eh sa'ayi shi dawafi wajibi ne yin wayannan shuruɗus salatin wa hudubatun ba da zuri sabi'i hakanan mustahabi ne yin kuduba bayan azur ɗin ranar bakwai ga watan zulhajji bi makkata a makka ta san idan mutum ya je zai yi aikin haji ifradi da mutumin da ya je zai ta matu ya yi umra yana jiran ranar haji da kowa da kowa duk wanda yake niyan haji ne yau in an ce yau bakwai ga wata to daga yau za a fara shirye-shirye saboda gobe za a fita mina to a wannan ranar bakwai ga wata ɗin idan aka ce azahar ta yi ana so in an zo harami an yi sallah imam ya yi wa jama'a hudu ba wanda kuma shi wannan kuduban ya kunshi abin da aka fuskanta ya gaya wa mutane jama'a yau muna bakwai ga wata ko eh to daga yau din nan fa duk mai niyyan aikin haji gobe idan gari ya waye hantsi yayi gwargwadon lokacin da zai ishe shi ya je ya samu sallan azur a mina to ana so kowa ya fita garin mina mahajjata gaba ɗaya a taru a garin mina idan aka je minan nan ana so kowa kar ya bar garin mina ya yi azuhur ya yi la'asar ya yi magaruba ya yi isha na ranar takwas ga wata kenan sannan ya kwana a garin minan idan ya kwana a garin minan aka wayi gari gari ya waye rana ta hudu kaga ranar tara ga wata kenan to daga minan sai ya kama hanya ya tafi arfa idan ya je arfan nan kar ya shiga filin arfa in dai ba lokacin azhar yayi bane ya sauka a guri da ake cewa namira idan ya sauka a gurin da ake cewa namira ya jira a wannan gurin lokacin da rana ta yi zawal inda hali yayi wanka sai ya halarci masallaci za mu haɗu a masallacin gobe ko kuma jibi daga yanzu kaga ya nuna wa mutane abin da aka fuskanta daga yanzu zuwa kafin a yi ba na ranar arfa shikenan sai wannan huduban tun ranar bakwai ga wata a ainihin masallacin harami a makka yukbiru fiha bil manasik zai ba wa mutane labarin manasik abin da suka ainihin fuskanta na aikin haji da za su yi abin da yasa ake so yi daki daki wani in aka ce a gayawar munafik din gaba ɗaya ba zai iya ɗauka ba amma ka gaya mar abin da za a yi daga goben nan in an fita mina zuwa jibi a arfa jibi a arfa kuma a wannan kuduban sai a faɗi kuma abin da aka fuskanta daga wannan lokacin zuwa ƙarshen aikin hajji shine yukbiru fiha bil manasik wa khurujuhu liminan qadra ma yudriku biha az-zuhra haka nan mustahabi ne mutum ya fita ranar takwas ga wata ya fita zuwa mina daidai lokacin da in ya fita zai je rikki sallan azuhur a can ainihin mina wannan kuma ya danganta da yanayin kowane mutum idan mutum yana da ƙarfi zai iya bari sai rana ta yi zawwal ma ya kama hanya zai iya zuwa kafin muktari ya fita zai iya zuwa mina ya samu sallan azuhur idan kuma mutum shi da'ifi ne ya san kanshi sai ya daidaici lokacin da ne yanzu in na kama hanya zan iya shiga mina kafin azar ya wuce to ana so mutum ya kama hanya gwargwadon lokacin da zai kai shi mina kafin azar ya wuce sai ya je ya samu sallan azur a garin mina kenan eh eh saboda zamani ai saboda zama kwarai da gaske saboda zama ya halatta ya haka wa bayatuhu biya amma kuma yan gari sai ran takwas din za su fita kamar irin kwai kuna fita bakwai ga watan to ka gani sai da safi to wani yanzu ka bari ka ce sai ranar ranar sai ta yi imauce ya rasa ma ina zaki saboda haka gaba ɗaya sai a kai su can wa bayatuhu biha kuma ana so mutum ya kwana a minan ranar takwas ga wata in ka je mina kai azur la'asar magaruba isha to kar tunanin hotel ɗinka a maka ya jawo ka a'a kai haƙuri ka kwanta a wannan tankin ka kwana wasairuhu li'arafata ba'da tulu'i hakanan ana so idan an kwana a garin mina kage ya zama tara ga wata ranar fita arfa kenan ba ana so sairuhu shi mutumin da yake minan mahajjaci ana so ya tafi li'arafata zuwa filin arfa ba'da tulu'i bayan rana ta hudo kar kai gaggawa kan alfiji ya hudo ko ana yin asuba a kama hanya a'a ka nutsu ka gama lazimin ka ka gama komai sai rana ta hudo sannan ka kama hanyar arfa wa nuzuluhu bi namirata hakanan kuma ana so idan mutum ya je filin arfa ana zuwa arfa karka shiga cikin filin ka tsaya a namira namira din wani guri ne wanda yanzu an yi masallaci a gurin gurin shi iyaka ne tsakanin harami da arfa shi ba a harami yake ba ba kuma a arfa yake ba shi a badin urna yake cewa gurin to ana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aiki haji da ya je gurin da hantsi a wannan namira din anan aka buga mar tantin shi ya zauna a gurin sai lokacin zawal sannan yayi wanka ya zo aka yi sallah sannan ya shiga filin arfa to ana so kowane mutum yayi haka kana sallah ina koya maka baya kadan na'am na'am na'am mina din eh akwai ayyuka musamman da ana yi a yi a garin mina ranar takwas ga wata ko daga baya in an dawo ai zaman minan so biyu ne na na farkon ne na farkon ba wani aiki illa wannan sallolin sallolin guda salloli guda biyar guda biyar ran azahar na ranar takwas ga wata in ka zo kawai ka yi azahar sai dai kuma ka san musulmi a matsayin shi na musulmi ai asara ne ya zauna haka balle kuma yana kan ainihin aikin haji lokacin yana amsa addu'a za a ce yi addu'o'i yayi meme amma ko baccin shi yayi ko me yayi ma dai kawai almuhim ya samu wannan sallolin a garin guda biyar wannan sallah biyar din a garin ya same ta yawwa yace sai me wa nuzuluhu bi namira ko da saukan shi a namira namira ko yanzu in ka je in kai wayayye ne dan yanzu in alhajin Najeriya ne ba zai san ma a ina namira take ba amma kuma zai sani in yana da wayewa dan ta namiran ake bi a je masaukin ku ana tafiya ana zuwa namira ka daki mota za ta tsaya dole tana tsayawa ka sauka su sauka lafiya kai sai ka shiga wajen namira din ka je kai zaman ka lokacin da zawali ya yi dama yanzu namiran nan ne ma masallacin da ake haka sallah din sai kai alwala ka shiga masallacin kana zaune har zawal zai yi liman ya zo ya yi kudu ba a yi sallan azur da lasar sannan sai ku ɗunguma ku shiga cikin filin arfa din to mutum ya sauka a namira din mustahabi ne wa kudu batani hakanan ana so imamin da zai ja wannan sallan azur da la'asar din kafin a yi sallan azur da la'asar ya yi kuduba guda biyu kuma wayannan kudubobin ba da zawal bayan rana ta yi zawal za a yi su idan aka zo na mira bayan rana ta yi zawal dama an sa mimbari ko da yake yanzu masallaci ne ma ginanne liman sai ya hau ainihin mimbari sai ya yi kuduba kamar yadda ake hudubar juma'a ya yi kuduba ya zauna ya sake tashi ya ci gaba da huduba in ya gama sannan a yi kiran sallah shi kuma huduban abin da zai kunsa zai kunshi abin da aka fuskanta daga yanzu zuwa karewan haji misali bayan ya yi hamdala ya yi salatin annabi ya yi ubangiji ya gama amma ba sai ya ce to yanzu jama'a muna cikin masallacin namira yanzu abin da yake gabanmu shine in mun gama wannan faɗakarwan huduban za mu haɗa a zuhur da la'asar dan wani bai san ma ana hadawa ba kaga zai faɗa za mu hada a zuhur da la'asar kuma a zuhur za mu yi kasar la'asar za mu yi kasaru ana yin sallan a zuhur ba na fila tsakani ana gamawa ladani zai mana kiran sallah ya mana iqama mu yi sallan la'asar muna gama sallan la'asar kar kowa ya zauna a nan za mu fita fili mu je mu tsaya idan aka fita filin nan abin da ake so a yi jama'a a yi ta addu'o'i a yi ta tadarru kai ta nuna wa kai ta miƙa wa Allah kukanka ba za mu bar wannan filin ba kar kowa ya bar filin sai rana ta faɗi ya ce duk lokacin da kuka tabbatar da cewa rana ta faɗi to kar ku yi magaruba a wannan gurin ba za mu yi magaruba a filin arfan nan ba za mu ɗunguma gaba ɗaya mu tafi musdalifa idan muka je musdalifa ko ƙarfe nawan dare ne za mu haɗa magaruba da isha a musdalifa shine ake cewa jam'u ta'khir dama jam'i kala uku ne akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir akwai jam'u suri ko to kaga dazu kafin a zo filin arba na mira ai an yi jam'u taqdim ko ma'anan taqdim an kaddama la'asar lokacin shi bai ba an yi azur da la'asar a lokacin azur kaga an yi jam'u taqdim to yanzu kuma an jima zai gaya musu in rana ta faɗi ba za mu yi magaruba a filin arfa ba za mu je musdalifa idan muka je muzdalifa jama'a za mu haɗa magaruba da isha a can muzdalifa idan muka haɗa magaruba da isha za mu zauna a nan muzdalifa mai bacci ya yi mai ibada ya duk abin da za ka yi dai ya zama ka kwana a wannan muzdalifa kuma jama'a daga alfijir ya hudo kar mu bari gari ya yi sha ana yin ainihin assalatu an nuna cewa alfijir ya hudo muna yin rakatar alfijir za mu yi sallan asuba kuma muna yin sallan asuba mu bar wannan gurin mu tafi mash'aril haram akwai gurin da ake cewa mash'aril haram can karshen dutsen ainihin muzdalifa idan muka je wannan gurin kawai za mu je mu tsaya ne mu yi ta addu'a mu yi ta addu'a mu yi ta kabbara muna addu'a kuma kar mu yadda rana ta hudo mana a gurin gari yana wayewa jama'a muna tabbatar da gari ya waye kana iya hango mutum a nesa ka gan shi ka gane shi to kar rana ta hudo mana a gurin za mu kama hanya mu tafi mina kuma a hanyar mu na zuwa mina akwai wani guri da ake cewa baɗin muhassar muna zuwa wannan gurin mun sauri mu wuce saboda baɗin muhassar ɗin suna cewa baɗin wajin nar guri ne wanda manzo Allah ya sauri mun sauri mu wuce idan muka wuce wannan gurin za mu je mina to in mun je mina jiya mun zo mina kowa ya je tanti ya kwana to yau in mun je mina kar kowa ya saurari cikin gari ko tanti muna zuwa mina santa mu wuce za mu je gurin da ake jifa kuma idan muka je gurin jifan nan za ku ga akwai gurin jifa na farko akwai na tsakiya akwai na akaba na ƙarshe to kar mu tsaya na farkon kar mu tsaya na biyun sai mun je gurin jifan na ukun sannan kuma lokacin da muka zo kwanan musdalifan nan mai kokari kowa ya tsinci tsakuwan shi guda bakwai bakwai ya kulle saboda muna zuwa gurin jifan akaban nan wannan tsakoyin za mu ɗauka mu yi kabbara muna jefawa muna kabbara muna jefawa har kai jifa bakwai ɗin nan muna gama wannan jifan wanda yake da hadaya sai ya je na yankawa ya yanka na sokewa ya soke muna gama yankan hadayan mu sai mu zo mu yi aski muna gama yin askin nan mun yi tahlilul asgar ma'ana duk komai ya halatta banda ainihin mata banda farauta banda kuma turare makaruhi to daga nan kuma duk wanda ya san ya gama wannan aikin jama'a za mu tafi ainihin cikin garin makka harami za mu je mu yi dawaful ifada kuma ku kula duk mutumin da ya riga ya yi safa da marwa a dawaful qudum ba zai maimaita safa da marwa ba kawai yana gama dawaful ifada sai taso ya dawo garin mina wanda ko bai yi safa da marwa ba in yayi dawaful ifadan shi zai daura safa da marwa to kuma kana gama wannan dawaful ifada din in baka yi safa da marwa kana yi kai talilul akbar ma'ana komai ya halatta gare ka to daga nan kuma ko karfe nawa ne ka gama wannan dawafin kar ka kwana a garin makka ka dawo garin mina in ka dawo garin mina komin dare sai ka zo ka sauka a tankin ku ka kwana a gun in ka kwana ba za ka bar gun ba ko kuma mu ce ba za a nemi kai wani abu ba sai lokacin da rana ta yi zawal rana tana yin zawal a nan inda kake ka tsinci tsakuwanka guda ashirin da ɗaya sai ka raba shi bakwai bakwai ka raba shi bakwai bakwai sai ka riƙe in ka riƙe sai ka tinkari gurin jifa jiya mun ce idan ka zo ka wuce na farko ka wuce na biyu ka je ka jabi na uku ko to yau in ka zo kana zuwa na farkon sai ka tsaya ka ɗauko takuwan tsakuwan ka mai kamar tsakuwan carabke sai kai kabbara ka jefa kai kabbara ka jefa sau bakwai sai kai gefe kai addu'a ka koma na tsakiyan shi ma ka jefa bakwai kana kabbara ka koma gefe kai addu'a sannan ka zo na ukun ka jefa bakwai kana jefa wannan na bakwan kar ka tsaya ka kewayo ka dawo mina idan ka kewayo ka dawo mina za ka zauna a minan nan ba a ce ba a umurce ka ko kuma a ce ba tilasta ma yin komai ba sai gobe rana ta yi zawal sai ka sake ɗiban tsakuwanka guda 21 ka raba su gida bakwai bakwai sai ka ɗau- sai ka ɗungumo ka zo gurin jifa ka jefi na farko da tsakuwa bakwai kana kabbara kai gefe kai addu'a ka jefi na tsakiya da tsakuwa bakwai kana kabbara kai gefe kai addu'a sai ka je akaba na ƙarshe sai ka jefe su bakwai to a nan ya rage naka idan ta'ajil za ka yi kana gama jifan na bakon nan ga hanyar maka kawai ka gama aikin haji sai ka tafi idan kuma za ka yi ta'afir sai ka sake dawowa mina ka zo ka zauna sai gobe idan rana ta yi zawal sai ka tattaro kayanka ka fito kana zuwa dama tsakonka 21 ka ɗiba kamar na jiya sai ka zo ka yi jifa bakwai a na farko kana kabbara ka yi addu'a ka zo na tsakiya ka jifi bakwai ka yi addu'a kana jifan na takwas ɗin a kana jifan wannan akaba ɗin shikenan ka gama aikin haji sai ka dawo makka in a lokacin za ka bar garin makka ka zo ka yi dawaful wada ka tafi garin ku in ba za ka bar garin makka ma dai ka gama aikin haji sai ka zo ka yi zaman ka to wannan shi ne ya kamata hudubar ranar arfa ya kunsa. Mun gane? Yadda muka faɗa din nan abin da ya kamata hudubar ranar arfa ya kunsa kenan. Ka gayi abubuwan da ya kamata aka sa a gaba za a yi kenan daga wannan ranar zuwa har ranar ƙarshen aikin haji. Na'am. Eh. Ah, ba ta mafi muka ce ba ifradi. Idan mutum tamattu'i dama ai mutum ya zo ya yi umra sai ya jira lokacin haji ya sake ɗauka har ma ya yi haji to kaga wannan ai sa'ayin shi dama ba da ifada zai dole wannan muna maganar mutumin da ya ɗauko ifradi idan mutum ifradi ya ɗauko yana zuwa in yayi dawaful qudum zai shiga ya sa'ayi akan dawaful qudum wannan sa'ayin shine sa'ayin haji to ranar ifada in ya zo ba wannan maimaita sa'ayi kwarai kuwa na wuce da karamar Allah na'am kuma baya kaɗan eh mun koma inda a wajen ah, arafa mm ka ce liman zai tara mutane mm ya yi musu ya yi hudba biyu Mm.
a kira sallah Mm.
sai a yi sallah jam'i eh kasar kuma kaso Mm.
a karan kalla kamar yanzu mu ne haka zo muka tafi abin gwamma a Najeriya ana Mm, mm, ba mu san su samu fili wannan masjidin Nimira din ba mm, mu je kawo gan mu dai mu shiga arfa mm, amma ko mu ko mu letti ba mu shiga da mutane daidai ba mm, jama'an namu da muka ah, tafi tarin nan mm, mm.
za mu iya mu yi jam'i a sosai ma kasar sosai za ku yi jam'i za ku yi kasar in akwai malami zai iya muku wannan huduba ai huduban tambiyi ne kawai fadakarwa ne tambihan lil alimi wa ta'liman lil jahil ba kawai dole sai da limani ba dole sai da limamin gari ba limamin gari yayi ai yanzu misali mutumin Najeriya yanzu akwai wanda yayi aikin haji ya kai so 20 amma bai taba sani ina ne na mira ba ma eh za ka yi warai kuwa za ka yi akwai jira da muka tafi eh aka gabatar da mu sosai mu tawagan namu din eh ba mu je wannan na mira din ba haka ne aka kai mu tawagan namu din Eh.
suka gabatar da mu sosai daga cikin mu din aka sa wani yayi limanci sosai aka a azhar da lasar Sosai, eh.
ma kamar yadda ka ga warai kuma koda ta wuce mutum ma bai samu jam'i ba shi kadai ma koda kai kadai ne ana umurtan ka in lokacin zawal din kai kadai ne baka je na mira ba an yi sallah to in ka zo zaka yi sallah ka hada zuhur da lasar wajibi ne yawwa ko kai kadai ne ka hada kuma koda ku majmu'a ne yanzu misali kullun ina cewa ni ana cewa fulani gida da amma ni ba masu wayewa aikin haji irin su kwarai kuwa tunda su asali idan za su je aikin haji tunda su da da farin kuɗin su suke zuwa shanu suke ciyarwa in kuka haɗu majmu'a kamar mutum goma ko ashirin sai ku cire kuɗin modibo kwarai kuɗin kujerar modibo dole ba ruwansu za a yi kuɗi bayan ka biya kuɗin haji za a kawo kuɗin modibo a haɗa kuɗin da za a biya malami musamman za su ɗauki malami in sun je ba ruwansu da kowa abinda modibo ya ce za su yi har su gama su dawo kwarai kuwa kwarai shi ne dama annabi ya ce ku zu an nima na suka kun al'ulama wa rasatul anbiya za ga su ba ruwan su kawai sun modi ba suka sani kawai ɗayan da aka je modi ba ya ce ku yi kaza mu yi ku yi kaza mu yi a gama a da lafiya sosai ma baka ji na ce ma annabi ya ce fa ku zu an nima na suka kun ai lokacin aikin haji manzo Allah bai tsaya ya ce ku yi kaza a kawai ku bi ni da abin da kuka yi na yi mu yi to su kuma al'ulama su ne warasatul anbiya sai suka rike malamin su shine dama an ce me me ake cewa me annabin ka yawa to shi kenan sai suka rike malamin su ya zamo shine jagoran su to hakan daidai ne duk lokacin da ko yanzu ma ko yanzu ma ai mutane suka ce bamu san dai hakikanin lamarin ba amma mutane suka ce malamai da gwamnati take biya ai ma'anansa kenan ku ne malamai wayannan mutane akwai amawa a cikinsu in aka je amanan hajjinsu yana hannunku ku jagorance su ku nuna musu shi ne ma'anar ayi yawwa saboda haka daidai ne ku jagorantar da mutum ɗaya ku bi shi a matsayin shi ne imanin aha ya ce me sun ma uzina ko sannan in ya gama hudu ba biyun sai a yi kiran sallah wa jama'a bai na zuraini ya haɗa tsakanin azuhur da la'asar isirar zawali da gurbin zawal ana yin zawal in ya gama hudu ba kawai yana sauka minbari aka yi azur sai a tashi a yi kiran sallah ya kama a yi la'asar sannan idan aka gama aka fita filin arfa wa du'a'un sunna ne a yi addu'a wa tabarru'un kuma a kaskantar da kai zuwa ga Allah mutum iya abin da ya sani na bukatun shi da bukatun wanda suka bashi sakon addu'a da bukatun malaman shi da iyayen shi da masoyan shi gaba ɗaya an baka chance tun daga bayan azur da lasar nan da aka yi har zuwa faduwar rana ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ka yi ta kaskantar da kanka ga ubangiji har rana ta faɗi shine yace lil group ko har zuwa faduwar rana sannan wa huququhu bi wudu'in ana so mutum zai tsayuwan arfa ya tsaya din da alwala in zai yiwu kar ka bari alwalan ke karye in ma ya karye nemi ruwa kai alwala wa rukubuhu kuma ana so mutum ya hau abin hawa kamar mutumin da ya je da ainihin doki ko ya je da raƙumi ana so ya zamo ya zauna akan dokin ko akan raƙumi yayi yayi tsayuwan arfan akan abin hawan shi saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakar makallamin misali ya je da mota mota zai iya zai iya mai to gobe wallahu alam mutane yanzu ko ga eh ko ga ji amma dai in ka kiyasta mota da abin hawa ka zauna akan motar ruba ma Allah zai baka ladan niyya na sun maƙiyamun sannan idan mutum bai da abin hawa ko abin hawan nashi yana da larura to ya tsaya a tsaye ya fi ya zauna tunda ai dama tsayuwan arfa ake cewa ko illa li ta'abin sai dai domin wahala wannan littafin din ya koma wa abu ukun nan gaba daya abin hawan nashi ba zai iya daukan shi ba zai sha wahala in yayi tsayuwa tun zawal har faduwar rana to yanzu an yadda ya sauka ya bar shi ya huta haka nan da muka ce idan abin idan ba zai hau abin hawa ba ya tsaya a tsaye in ba shi da abin hawa to shi ma tsayuwan in zai ba shi wahala an yadda ya zauna haka nan da muka ce ya tsaya da alwala idan alwalan zai ba shi wahala mai yawan karya alwala da wuri ne yana yi zai karya yana yi zai karya zai sha wahala to shi ma ya tsaya ko babu alwala kaga ta'ab din ne ya koma abukun nan gaba ɗaya wa salatuhu bi muzdalifata al-isha'aini haka nan ana son mutum ya yi magaruba da isha a muzdalifa gashi rana za ta faɗi ma a arfa ko karfe nawa zai kai na dare in dai ba alfijir zai hudo ba ne ana so kar ka yi magaruba da isha sai ka je filin muzdalifa a can muzdalifa za ka yi magaruba da isha wa bayatuhu biya haka nan mustahabi ne kwanan shi a muzdalifa in ya je muzdalifa ya sauka kwana a gurin mustahabi ne wa in lam yanzil faddamu amma idan ya zo muzdalifa ya wuce ko sauka bai yi ba to nan zai bada jini dama sauka a muzdalifan at least ka sauka ka huta ka yi magaruba da isha wannan saukan wajibi ne idan mutum ya ki sauka ba da rura sai ya bada jini amma in dai mutum ya zo ya sauka ya sauke kayan shi ya huta sannan ya mai da kayan shi ya yi gaba shi kenan ya sauke wannan wajibin kwanan mustahabi ne wajen ma'awwa ƙasara hakanan idan an zo muzdalifa din mutum zai haɗa magaruba da ishan sannan wa ƙasara zai yi ƙasaru na isha din illa ahla sai dai mutanen garin muzdalifa su ne ba za su yi ƙasaru ba saboda shi ƙasaru matafi ne yake yi mutumin da dama shi garin su ne muzdalifan yake aikin haji yau an zo kwanan muzdalifa shi ba zai yi ƙasaru ba saboda me saboda yana cikin garin su ba zai yi ƙasaru ba kaminan kaman jiya da muka ce ranar takwas ga wata a zo mina a zauna ba to kaga a mina ma a zuhur da la'asar da isha duk kasar za a yi shi ma mutumin da yake zaune a garin mina shi ma ba zai wannan kasarun ba saboda yana garin su na ya har yanzu dama ya zama da mutane balle yanzu yanzu lokacin da ake magana lokacin da aka yi littafin nan nan gurin akwai mutane yanzu ba to barna ma mai duguri ta samu mutane daga wancan lokacin zuwa yanzu balle makka eh eh to amma a gwamnatance ne gwamnati suka tashe su don su gyara gurin amma ba wai rashin masu zaman bane a wurin yawwa to shine aha wa arafata haka nan mutumin da yake arfa dan garin arfa din shi ma idan ya zamo an zo ana ainihin kasuru shi ba zai kasuru ba amma ba ku kula yanzu kamar yadda barista ya ce ba mutane amina iya inda ka sani na tantin ne ba mutane amma ba maki akwai ƙauyukan da suke kusa da garin mina shi kuma duk ƙauyen da yake kusa da gari ana ba shi ainihin hukuncin ainihin garin ne saboda haka wayannan duk za su cika sallah wa in ajaza haka ne wa in ajaza idan mutum ya gajiya to fa ba da shafaƙi sai ya bari ya haɗa magaruba da ishan bayan shafaƙi ya ɓuya misali an yi tsayuwan arfa da kai da imam an ɗungumo an kamo hanyar muzdalifa ana tafiya ana tafiya kawai ka gaji ka kasa tafiya ko kuma dabban da kake kai din ta gaje zama ba zai yiwu ta yi gaba ba to yanzu a nan kaga an ce dole sai ka shiga muzdalifa ka je masauki za ka haɗa magaruba da isha har alfijir zai ce to baka je ba to yanzu abin da za ka yi tun da ka gajiya ba za ka iya ba bayan shafaki ya ɓuya a duk inda kake sai ka tsaya ka haɗa magarubanka da ishanka saboda wannan gajiyawa in na fara ma al'imami amma wannan fa muna maganan idan ya taho tare da imam sun yi tsayuwar arfa an wuni tare da imam da rana ta faɗi ɗin an kamo hanya tare da imam ana tahowa ne ya gajiya to shine aka ce bayan shafaki sai ya haɗa magaruban shi da ishen shi wa illa idan ko ba tare da imam yake ba fasinali yake tafiya ko kuma shi da wasu tsirarin mutane ne amma ba ba imam ɗin suke bi ba to yanzu wannan fa kullun liwaqtihi kowanne sai ya yi shi a lokacin shi lokacin magaruba ku tsaya ku yi magaruban ku lokacin isha ma ku yi ishan ku babu wannan jam'i wa in quddimata alaihi idan aka gabatar da magaruba da ishan alaihi a bisa shafaƙin ko a bisa masaukin da muka ce wanda ya dungumo da liman su zo muzdalifa sannan su yi a adahuma ya sake magaruba da ishan wannan sakewan akwai bambanci tsakanin mutumin da bai biyo imam ba muka ce bayan shabaki ya haɗa magaruba da isha da mutumin da kuma ya biyo imam muka ce in ya zo muzdalifa ya haɗa magaruba da isha na farko shi wanda aka ce bai biyo imam ba ya haɗa magaruba da isha bayan shafaki ya ɓuya inda yake to idan ya gabatar da magaruba da ishan kafin shafaƙin ya ɓuya to yanzu shi a nan mustahabi ne ya sake magaruban amma ishan wajibi ne ya sake dan ya yi ta kafin lokacin ta wannan kenan amma idan mutumin da aka umurce shi sai an je muzdalifa sannan ya haɗa magaruba da isha sai ya gabatar bayan shafaƙin ya ɓuya kafin a je muzdalifan sai ya tsaya ya gabatar da magaruban shi da ishan shi to yanzu in ya zo muzdalifa mustahabi ne ya sake magaruba da ishan to kaga wannan a adau ma din ba alal itlaq bane kenan warkihaluhu ba'da subhi haka nan ko mu tsaya nan To, alhamdulillah. sai ku sa alama dan na ga abun ba mai karewa bane Sabe kamba? Can you try it?